الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 24 ga watan zulqa'ada shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya don kuwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na karatu littafin wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah ta'ala a jiya yan uwa idan ba manta ba mun tsaya ne a daidai inda malam yake mana bayani game da lallai ne duk ɗan adam ya kasance a cikin tsoro da firgici game da abubuwan da yake aikatawa marasa kyau ba daidai ba ne mutum yana sako kuma yarin kallon sabansa a matsayin wani abu ne na cinyewa ko na birgewa ko kuma yarin kallon cewa ai akwai sauran lokaci a gabansa zai samu dama ya tuba za mu tashi daidai faɗin malin inda ya ce wani zalika ya ƙuru alhassanul basari rahimahullah saboda ayar da muka kawo ne a baya ta inna kunna min inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina famanna Allahu alaina wa waqana azab as-samum babban malami alhassan ibn abil hassan albasari alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai yake cewa al-mu'minu ya'malu bi ta'ati shi mumini yadda halinsa yake kullun zaka same shi yana aikata ayyukan da'a wasu na bin wasu ayyukan alkhairi wani bayan wani wa huwa mushfiqun wajilun khaifun amma tare da haka za ka same shi mushfiqun mai tsoro wajinun da firgici kha'ifun da kuma tsoro dai duk kalmomi ne abinda suke nufi shine tsoro da firgici da rajin wal fajiru shi kuma fajiri yadda al'amarinsa yake ya'malu al-ma'asi kullun zaka same shi ayyukansa ayyuka ne marasa kyau saban Allah ne kaucewa dokokin Allah subhanahu wata'ala ne amma wa huwa aminu tare da haka kuma sai ka same shi hankalinsa kwance babu abin da yake damunsa don kuwa wannan wani ma'auni ne wani mi'iyar ne da magabata suka ba mu yadda za ka iya gane kanka a wannan ma'auni za ka tsora kanka da kanka duk lokacin da ka ga kana aikata ayyukan alkhairi amma hankalinka ba a kwance yake ba kullum kana tunanin allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan aikin naka ko bai karɓa ba to lallai akwai alamun imani a tattare da kai shine fadin Allah madaukakin sarki wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatu annahum ila rabbihim raji'un sune irin mutanen da sun bayar da abin da suka bayar na alkhairi sun aikata abin da suka aikata na alkhairi amma wa qulubuhum wajilatu zukatan su cike suke da firgici da tsoro da razani annahum ila rabbihim raji'un kasancewar su za su koma za a maida su zuwa ga Allah madaukakin sarki shin wannan aikin da suka gabatar Allah madaukakin sarki ya kalla shin ya cika sharɗin da Allah maɗaukakin sarki yake karɓar aiki idan an aikata shi ba su sani ba to wannan alamar mumini ke ne wa Allah ya samu daga ciki amma duk lokacin da mutum ya kalla ya ga aikata aikin da yake ba daidai ba shi kansa ya san ba daidai ba ne sannan kuma sai ga zuciyarsa babu abin da yake damunta hankalinsa a kwance zai je harkokin kasuwancinsa ya harkokinsa ne da kullum baya jin wani abu a cikin zuciyarsa baya jin wani kaikayi da damuwa a cikin zuciyarsa to lalle ɗan uwa wannan akwai alamun fajirci a tattare da shi Allah ya kiyaye duk wanda ya ga haka yake lalle ya kamata ya tuba ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki mai karɓar tuba ne wannan asar na al-Hasan al-Basri malan Ibn Kathir ya kawo shi a cikin tafsirinsa wa an Anas radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga babban sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu yace annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wata irin huduba wata bakan damiyar hudu ba ya ce tun da nake ban taɓa jin hudu ba irin wannan ba inda anas ɗan malik kasancewar anas ɗan malik hadimin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun da annabi ya zo garin madina aka kawo anas ɗan malik wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa ta roƙo hannun ta ce rasulullahi ni ga gudunmuwa da zan iya baka ga ɗana anas ya rinƙa maka hidima tun yana ɗan shekara goma a duniya annabi ya karɓe shi kuma yake bi masa hidima ya zama kamar ɗan gida kun ga ya daɗe da manzan allah kenan sallallahu alaihi wasallam ba haduwa ce ta shekara ɗaya ko shekara biyu bari a ce bai san abubuwa ba ya ce to ya ji wata huduba ta musamman daga annabi sallallahu alaihi wasallam irin hudubar da bai taɓa jin irin ta ba faƙala daga cikin hudubar annabi yake cewa lau ta'lamuna ma a'lamu da a ce ku sahabbai kun san abin da ni na sani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la dhahiktum qalilan ya ce wallahi da kun yi dariya yar kaɗan wala bakaitun kafira da kun yi kuka mai yawa inda kun san abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inda mun san abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani na abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi na gaibu na abinda zai faru bayan mutuwa to da dariyar mu ta karanta da kuka mai ya yawaita kullun idan ka zo na ka tuno irin wannan abin zaka zubar da hawa idan kana tausayawa kanka da kanka ne kamar ka tausayawa kanka da kanka za ka fara tausawa irin bala'i da musibar da take tinkara ka a nan gaba dariya kuma za ta zama to ɗan kaɗan don galibi dariya abin da ke kawo ta shine mai farin ciki da walwala galibi abin da ke sa mutum ya dariya shine halin farin ciki da walwala to na irin halin farin ciki da walwala kake ciki ba a ce maka shiga aljanna haka ɗaya daga cikin magabata ya ce ya ce lokacin da zai buɗe baki ya dariya shine lokacin da za a ce masa shiga aljanna ya ce ya san ya tsallake duk wani tarko da wani rami ya wuce shi sannan sai buɗe baki sai ya dariya iyakacin sarransa ya ce amma yana tsakanin bainal haufi war raja bai san can ma bai san nan ba ya rinka zagewa yana dariya da sauransa ya ce shi ba zai iya wannan ba ya to amma dai wannan yadda ɗabi'a ɗan adam take haka allah maɗaukakin sarki ya halitta ɗan adam wata rana za ka same shi a cikin tsoro da firgici da razani wata rana kuma sai ka same shi ya manta ya shiga cikin halin duniya yana ta harkokinsa yana ta ƙyaƙyata dariya haka ɗan adam yake shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sabon sai ce al-imanu sa'atan wa sa'a yace imani yadda yake zuwa lokaci lokaci ne ba ko da yaushe mutum zai ji shi a cikin tsananin imani ba idan da mutum haka yake idan da mutane haka suke to da mutane sun kai martaban mala'iku ke to amma wani lokaci imanin ya zo wani lokaci kuma sai ga mutum ya dan shagala shi sa sai Allah ya sa mutum mantuwa dan ya rika manta abubuwa an ba haka bara yamma ba za ta dace ba haka haka al'amarin yake Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabut tafsir babu qawlihi la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin wani hadisi na daban yace man khafa dukkanin wanda ke jin tsoro adlaja sai ya tafiyar dare addurjatu shine as-sayru bil-layl tafiyar dare ma'ana duk wanda yake jin tsoro ba zai iya kaiwa inda yake son ya je wajen tafiya to sai ya tafiyar dare dan ita tafiyar dare akwai sirri a cikin ta akwai kamar abin da Bahaushe ke cewa daurin kasa akwai daurin kasa a cikin tafiyar dare zaka tana yankewa mutum tazarar tafiya mai nisa idan kai tafiyar dare sai ga nan da nan kaji to wanda yake jin tsoro zai makara ba zai isa inda yake so akan lokaci ba adlaja shikenan sai ya tafiyar dare sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa man adlaja wanda ko duk ya tafi dare balagal manzila in Allah da zai isa inda yake so a lokacin da ake bukata zai isa masaukin da yake bukata ba tare da ya samu jinkiji ko makara ba sai annabi ce ala ku saurara inna sil'ata Allah ghaliya lalle hajar Allah madaukakin sarki mai matukar daraja ce ita ce ghaliya mai tsada ce sosai mecece hadar Allah madaukakin sarki sai annabi fassara man yace ce ala inna sil'atallahi aljanna ku saurara lallai hajar Allah madaukakin sarki ita ce aljanna ka san ku lallai wannan haja mai tsada ce dewa saboda haka a duk wanda yake so ya isa aljanna to sai ya duku-duku abinda ake nufi da duku-duku a nan wajen ko tafiyar dare shine mutum ya yi aiki na gari kada ya bari lokaci ya kure masa kada ya tsaya rawa kada ya tsaya duba can da nan ya yi aikin da yake shi ne zai kai shi zuwa inda yake so ya ji shi ne aljanna shi ne malaika mana fasara wannan magana hadisin turmuzi ne kuma ya hassana shi ya ƙulul munziri alaihi rahmatullah imamul munziri allah ya masa rahama ya ce wa ma'anar hadis abinda hadisin yake nufi shine anna man khafa wanda duk ya ji tsoro alzamahu alkhawfu suluka ila al-akhirah sai wannan tsoron ya lazumta masa bin hanyar da za ta kai shi zuwa ga lahira shine abinda hadisin yake nufi wanda duk ya ji tsoro akwai aiki a gaban sa yanzu yadda muke rayuwa a duniya akwai gaya me gaya shine ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu wanda duk dan adam su ne karshen sa ko dai wuta Allah ya tsare ko aljanna Allah ya bamu su ne gaya babu wani abu na ukunsu to duk ɗan adam ɗin da yake zaune a cikin duniya yanzu da wanda ma ya mutu yana jiran ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu ne to wanda yake kwaɗayin waccan gayar ta farko aljanna da wanda yake jin tsoron waccan gayar ta biyu ita ce wuta to wannan tsoron da yake ji sai ya lizimta masa ya aiki don samun waccan gayar ita ce aljanna yan uwa fahimta shine abin da hadisin yake nufi duk wanda yake so ya je aljanna to tsoron wancan waje na wuta sai ya lazumta masa ya ta aikin alkhairi aikin da Allah ya ce shi ne zai kai mutum aljanna sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi kuma sai ya dace ya mutu sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi aljanna shi ne abinda malam munzari yake nufi da alzamahu alkhawfu suluka as-suluka ila al-akhirah wal mubadaratu bil a'mali salihah da kuma gaggawa wajen ayyukan alkhairi khawfan min al-qawati wal ala'iqi saboda tsoron kada wasu abubuwa su yanke masa hanya su hana shi kaiwa zuwa ga wancan wajen da wasu abubuwa da za su rataye shi ya gaza kaiwa zuwa ga inda yake so ita ce aljanna wannan magana a kamar yadda malam ya kawo imamul munzari ya kawo da ibn na'im a cikin shilatul auliya ya kawo da imamul bashaqi da imamul hakim duka sun hikaito ta وروى الحاكم حكى الإمام الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله يا فتد حديثي أم بهز بن حكيم دق بهز بن حكيم قال يتي أمنا زرارة بن أوفى رضي الله عنه زرارة بن أوفى ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi mana limanci na sallah fi masjid bani qushayr a wani masallaci da ake ce masa masallacin bani qushayr فقرأ المدثر sai karanta suratul mudaffir a cikin ɗaya daga cikin raka'o'in da yake karatu falamma balaga lokacin da yazo daidai ayar da take cewa fa idza nuqira fin naqur idan akai busa a cikin kaho fa zalika yawma idhin yawmun asir wannan rana ce rana ce mai tsanani alal kafirina ghayru yasir wadannan ayoyin yace kharra mayitan kawai sai fadi mutu saboda da ya tuno abin da ke cikin ayon sai zuciyarsa ta buga kawai nan take sai mutu yan uwa an fahimta saboda saboda halarto abin da yake karantawa da kallon abin da yake gabansa na lahira saboda haka sai zuciyarsa ta kasa dauka yan uwa idan kana jin labarin magabata za ka yi mamaki akwai sahabban da akwai magabatan da idan suna karanta alkur'ani wasu idan suka zo wajen wallahi mutum sai faɗi su ba saboda da gaske abin taɓa zuciya su yake ba wai kawai karatun suke da fatan bakin su ba a suna karatu da fatan bakin su kuma abin yana shiga zuciya su yadda ya kamata so da akwai tsoron Allah mai karfi a cikin zukatun su yana zuwa nan wajen kawai fa kharra mai yita sai faɗi mutunci wannan asar din kamar yadda malam ya kawo shi bai takharijinsa a nan wajen ba ya ce kai fa ta amanu makarallahi wa amamuna yawmun ta shi mu fiye wilda malam ya ce to taya ma za a yi mutum ya aminta da makarin allah maɗaukakin sarki ya yi sake ya rinka kallon kamar ya sha bayan a gabansa a gabanmu gaba ɗaya akwai yinin da ɗan ƙaramin yaro zai furfura shine tashibu minhu lilda dan karamin yaro kansa zai farfara saboda bala'i da musiba shi da ranar tashin alkiyama yawma naqifu amama Allah hufatan uratan yini ne da zamu tsaya a gaban Allah madaukakin sarki babu takalma a kafafuwan mu kai haka ma zamu tashi babu kaya ma a jikin mu yadda mahaifiyar mutum ta haife shi haka mutum zai kuma wajen Allah madaukakin sarki kama bada'akum ta'uduna kamar yadda aka fara da ku haka za ku koma yadda mutum aka haife shi ya fito daga cikin mahaifiyarsa haka zai tashi a gaban Allah madaukakin sarki akwai wannan yinin yana nan yana jiran mu gaba ɗaya yan uwa sai mu shirya masa fa yasaluna an kulli kabiratin wa saghiratin Allah madaukakin sarki zai tambaye mu ga dukkanin game da dukkan wani karamin aiki da babba da muka aikata duk kankantarsa duk girmansa sai Allah madaukakin sarki ya tambaye mu akan sa babban abin da ya kamace mu yanzu shine mutane da irin amsar da za mu iya bayarwa akan waccan tambaya amma dai tambaya tana nan kuma wallahi sai an yi ta babu abin da zai kore ko ya kawata da waccan tambayar a gare ka sai an yi ta wa kullu harakatin wa kullu harakatin wa saknatin haka nan Allah madaukakin sarki sai ya tambaye mu dukkan wani motsi namu da wani shiru da muka yi wa li amri Allah innal amra azim Allah ya ina rantsuwa da Allah lalle al'amarin nan babba ne ba karami ba walkhatabu jalilu hakanan matsaloli da bala'un da suke cikinsa shi ma abu ne da yake mai girma ba ɗan kaɗan ba ani nu'man bin bashir malaika wa hadisi daga nu'man dan bashir radiyallahu anhu Allah kara masa yarda kala yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa inna ahwana ahli an-nar azaban lallai wanda yafi kowa saukin azaba daga cikin yan wuta wanda azaba ta ce tafi kowace azaba sauki daga cikin mutanen da ya shiga wuta gaba ɗaya ranar tashin alkiyama shine la rajul mutumin da tudau fi akhmasi qadamaihi zamratu za a sanya a ƙarƙashin kafarsa garwashin wuta yaghli min hadimahu amma kwakwalwarsa tana ta farfasa dan kuwa wannan shine mutumin da yafi kowa ahwalu ahlin nari azaban wanda ya fi kowa sauƙin azaba a lahira shi ne mutum da za a fito da shi gefen wuta ita wutar zuwa ƙafarsa zuwa tafan ƙafarsa kawai take amma saboda bala'in wutar jihannan ƙwalwarsa tana ta farfasa to ya kuma wanda yake cikinta ya wanda yake tsakiyarta to mutumin da yake tunanin irin waɗannan abubuwa ta za a yi kai sake karin a kallon cewa ai akwai sauran lokaci a'a babu sauran lokaci ka yi aiki yanzu abinda kake da shi naka shine yanzu baka da anjima dazu ta riga ta wuce abinda kai ka riga ka gabatar ba zai taba dawowa yanzu ita kake da ita abinda ka aikata yanzu shine naka abinda ka iya mallaka kenan kai zikiri kai sallah kai sadaka kai duk abinda zaka in anjima baka da tabbas akan ta Allah ce idan ya kaddara ka je idan bai kaddara ba kuma shikenan sai dai wani ba kai ba haka al'amarin yake yawa wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun riqab babu sifatul jannati wan nar wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abi sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi yace yaqulu Allah ya adam Allah madaukakin sarki zai tsira na tashin alkiyama ya kai annabi adam fa yaqulu labbaika wa sa'alaika sai annabi adam alayhi salam ya amsa ya ce labbaika wa sa'alaika amsawarka ya ubangiji wal khayru fi yadayka dukkan alkhairi a hannunka yake ya Allah qala sai Allah subhanahu wataala ya qulu ya ce ukhruj ba'fan nadi zaqo fitar da rabon wuta a cikin al'ummarka haka za a gaya annabi adam alaihissalam idan aka tara mutane gaba ɗaya gab sai Allah ya ce to ina uban mutanen yake gaba ɗaya baban mutane abul bashir shine annabi adam shine sai annabi adam ya amsa ya ubangiji gani sai Allah ya ce masa to zaɓo waɗanda waɗanda suke rabon wuta waɗanda ɗan wuta ne dole wutar jahannama za ta shiga قال سيدنا النبي آدم عليه السلام يقول ما بعث النار ya ubangiji menene rabon wuta a cikinsu kala sai Allah madaukakin sarki ce min kulli alfin tis'ami wa tis'ati wa tis'ina duk cikin mutum dubu mutum 999 'yan wuta ne yan an fahimta duk cikin mutum dubu ɗaya 999 'yan wuta ne ɗaya ne ɗan ina ɗan aljanna Allah kyauta fa za ka shina ya shi musagiru wata ba'u kullu za ta hamlin hamla sai annabi ce a wannan lokaci ne idan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa haka kowa zai ji wannan magana kuma a wannan lokaci ne ta shi musagiru ɗan ƙaramin yaro za ga farfara tana tsaron masa farfara tana fitowa ƙaramin yaro don kamar yadda masana suke faɗa kuwa ɗaya daga cikin dalilin da farfara take fito mutum akwai wahala akwai tsanani bayan farfara ta shekaru wanda idan shekarunka sun kai lalle za ta fito maka akwai farfara ta wahala idan mutum ya shiga cikin bala'i da tunani musamman wahala irin ta zuciya hankalin mutum ya tashi mutum ya kan yi farfara cikin kwana uku sai ga mutum ya fara farfara to akwai bala'i to kun ga wannan idan Allah madaukakin sarki ce da Annabi Adam a cikin duk mutum 90 1999 999 ɗan wuta ne nan da nan sai ka kananan yara farfara ta fara fito musu a wannan lokaci ne kuma wata zaku wata zaku kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki da take da ciki a lokacin sai ta haife shi bata sani saboda bala'i wa tara nasa sukara a lokacin ne zaka ga mutane suna maye wa ma hum bisukara amma ba suna maye bane dan sun sha abin maye ba giya suka sha ba ba wani abin da ke jirkita hankali suka sha ba walakin na azaballahi shadid sai dai azaba Allah sai mai radadi kowa ya ganta fari faru wato ɗan uwa wannan ranar Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a cikin dare wallahi rana ce mai matukar tashin hankali wannan abubuwa fa duk za a yi su ne ɗan uwa bayan Allah madaukakin sarki ya sa an dauko jahannama an kawo ta kowa ya ganta yanzu jahannama ai labarin ta muke ji eh muna jin labarin wutar jahannama wutar jahannama da sauransu to ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ce wajaa a waji a yawma idhin bi jahannama ranar tashin alkiyama Allah ya ce za a zo da wutar jahannama a cikin hadisin muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ce Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su jijjigo su bambaro wutar jahannama daga inda daga inda take yace tana da tana da majanyi inda ake janta guda dubu saba'in kowanne majanyi guda ɗaya mala'ika dubu saba'in ne a wajen yake janta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin musulun majanyi dubu saba'in kowanne majanyi ɗaya mala'ika dubu saba'in ne yankuwa ka kwatanta irin ƙarfin mala'ika haka za a ɓanɓaro jahannama daga inda take a ɗauko ta a kawo ta filin tashin al'iyama kowa sai ya kanta kowa sai ya ganta da ni da kai da kowa da kowa wallahi sai an ga jahannama kurukuru shi ne a lokacin ita kanta jahannama za ta rinka ƙaraji ƙaraji to a lokacin kowa zai ƙara shiga taitayinsa ta karu ta mai yazu min algayi ta karu za ta kusa ta haɗe duk wanda yake wajen saboda fushi a lokacin ita ma tana fushi an saba wa Allah akwai wanda ya kamata a ce sun shiga cikinta kowa zai ga wuta a lokacin to irin wannan lokaci ne yan uwa mutum ya ga wannan wutar sai kuma a ce mutum 999 za su shiga cikinta ya kake tsammani yanzu ko wutar lahira ce a ce ga ka ga ta a ce kuma cilla ka cikinta za a yi mutum zai ai wani kama a cilla shi ma ya mutu kwarai da gaske zuciyarsa ta buga ya mutu bare wutar lahira haka al'amarin zai faru yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fashtar da zalika alaihim saboda ka sai tsanani ya tsananta ga mutane faƙaru sai su ce ya rasulallah sai tsanani ya tsananta sai abin ya tsananta ga sahabai lokacin da annabi ya ba su wannan labarin suka firgita suka razana sai suka ce ya manzan Allah ayyuna zalika rajul ya manzan Allah wane ne wannan mutum ɗayan a cikin mu wannan mutum ɗin da aka ce shi kaɗai ne a cikin mutum dubu ɗaya zai shiga aljanna to waye a cikinmu suke tambaya kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace abshiru ku yi bushara fa inna ya'juja wa ma'juja alfa wa minkum rajulun annabi yace ku yi bushara kwantar da hankalin kada ku yi bakin ciki wannan mutum 999 za a ciro su ne daga cikin ya ajuju ma juju mutum ɗaya kuma da za a ɗauka daga cikin ku za a ɗauka sai hankalin shi ya kwanta ina fata fahimta yan uwa sai hankalin shi ya kwanta saboda ya juja ma juji kabila ce daga cikin kabilun da suke ƴaƴan annabi adam ne alayhi salam shi ne abin magana da tafarin jayi tunda kamar da ku gani a cikin hadisin Allah ya ce da annabi adam ka ciri mutum ka ciri rabon wuta daga cikin zuriyarka ashe su ma menene din annabi adam zuriyarsa ne kenan ko to da ka daga cikin sai a 999 daga cikin mu kuma sai a dau guda daya Allah ma dauke sarki samu daga ciki thumma thumma qala sannan sai ce wallazi nafsi bi yadihi annabi ce na rantse da wanda raina yake hannunsa inni la atmau an takunu thuluth ahli janna annabi ce wallahi ina kwaɗayin ku kasance ku ne ɗaya bisa uku na 'yan aljanna duk mutanen da za su shiga aljanna ranar tashin alƙiyama al'umma annabi ya kasance su ne ɗaya bisa uku annabi ce ina kwaɗayin haka qala fahamidna fahamidna Allah wa kabbarna sai sabai suka gode Allah suka kabbara suka ce Allahu akbar suka kabbara saboda sun ji daɗi thumma qala sannan sai annabi ƙara ce musu wallazi nafsi bi yadi inni la atma'u an takunu shatar ahli janna yace wallahi ina kwadayin ya kasance ku ne ma rabin aljanna gaba daya ba ana idan za a kwatanta tun daga kan annabi adam alayhi salam zuwa yanzu duk wanda Allah ya kaddara ya shiga aljanna ya kasance mu al'ummata mu ne rabi sauran kuma su ne sauran rabi da Allah wannan wata irin bishara ce yawa bishara ce mai daɗi wanda duk wanda yake karkashin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta faranta masa zai zai zai ji daɗi to ku duba yadda annabi yake al'ummarsa bushara ku duba yadda abin ya taho daga tsoron shiga wuta yanzu kuma kowa zai yake shiga aljanna ba haka bane an ce a cikin mutum dubu daya mutum ɗaya ne kan aljanna kowa zai yake to a cikin mutum dubu daya a ce ɗaya dan aljanna yanzu idan wani ya shiga kai zaka shiga kowa zai tirere amma kuma sai gashi daga ƙarshen labarin yanzu kowa zai yake shi ma yana ciki zai shiga aljanna an ce mu ne rabin yan aljanna ma gaba ɗaya shi sa daga cikin siffar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai bashirun wa nadhiru mai bushara ne sallallahu alaihi wa sallam mai kuma gargadi ne eh ba bushara kadai ake yi ba bushara ake da gargadi ayi bushara da aljanna ayi bushara da rahamar Allah madaukakin sarki sannan kuma ayi gargadi ga wuta ayi gargadi ga azabar Allah madaukakin sarki biyun ake hada ba ayin guda daya annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna mitlakum lalle ku tankwacin ku kuwa al'umma ta fil umami daga cikin sauran al'ummomin da suka gabata ka masal sha'arati albayda fi jild thawr aswad ku tankwacin gashi ne kwaya daya da yake fari a jikin bakin sa duk jikinsu baki ne sai kasance akwai wata gashi guda ɗaya fara a jikinsa za a ga wannan farin gashin ba za a gashi ba to haka muke game da sauran al'umma yace war raqabatu fi bira'il shimar ko kuma ar-raqaba wani zane da yake a jikin abin nan din kafar gaba ta zaki wasu malamai suka ce wani zane ne da yake fitowa a kafar gaba ta zaki wasu kuma suka ce a wani dan abu ne da yake fitowa cycle kamar kurji haka a kafar jaki shine suke ce masa arraqam to kamar kwatankwacin sa ne a jikin jaki gaba da kun ga shi dan kadan ne abinda annabi yake sunna mana shine mu ba mu da yawa idan aka kutanta mu da da sauran al'umma amma duk da haka kuma a cikin mu za a dauki rabin wanda za su shiga cikin aljanna lalle wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ya mana komai sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da kake so annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya maka babu abin da yake gare ka sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda kake san kanka da iyayenka da ƴaƴanka kai masa biyayya fiye da yadda zaka yi kowa biyayya babban abin da zaka yi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na tukuiti wannan alkhairin da ya maka shine kai masa biyayya eh kul ma as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba babu abin da zaka yi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya wuce ka so shi ka so iyalan gidansa kai masa biyayya ka ba alƙur'anin da ya zo da shi ka yi aiki da shi ka karantar da shi ka karanta shi babu abin da za ka yi da ya wuce wani don me za ka ba wannan Allah sallallahu alaihi ba abin da yake bukata a wajenka Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon yi masa biyayya wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun riqaq babu qawli qawlihi azza wa jalla inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul iman باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعض الناس wannan shine karshen wannan a wannan abu na goma sha shida shine al'amrin min makarillah amincewa daga makir daga makarin Allah madaukakin sarki kuma asan su zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu tashi matsala ta gaba shine al-qanut min rahmatillah ko al-qanut min rahmatillah shine dai ba tsammai daga rahmar Allah shi kuma kishiyar wancan eh shi wannan ka amincewa makarin Allah shi kuma wannan ka tsaye ba tsammani kaga Allah kwata kwata bane maka rahama idan shaitan ya kasa zamu mutum kuma sai da wani kai kan wannan kowanne halaka ne Allah ya raba mu da su gaba daya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla